الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتب وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
wannan rana yau ranar laraba bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ko ko da takwas ne ga watan march dubu biyu da ashirin da uku miladiyya annabi isa alaihi salam cikin yarda Allah ga shi za mu ci gaba da karatun da aka saba daidai wannan lokaci mu ci gaba alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم
to amma ka to aya baya za ka karanta ko ai ba makaranta ta ba inda lajara ta duwa ala albani إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
to har yanzu dai wannan sura kamar yadda farkon da sunan suran na suratul kitabi ko suratul muhammad za ku ji maganganu ake ce na musamman munafukai sai kuma iyayen su karmare Allah ta'ala yake faɗi cewa inna ladzina tadu ala adbarihim lallai wa inda suka juya akan digagigan su suka mana suka rida min ba da ba ta bayyana da guda bayan shiriya ta bayyana ga shiriya karara ta bayyana gare su الشيطان سول لهم ba kwan ya sa suka juya suka bar shirya ba shaitan da ya kawata musu ya kawata musu cewar su yi haka ɗin wa amlalahum kuma ya saka musu burka na san duniya ya rika musu shifta ta karya cewa wannan abin da kuka yi yau a kai ba a kai ku sha duniya ku sha biranin ku yi abin da kuka dama a zo rana saka a samu ku doka rana saka a samu ku wani abu wai shi shari'a to a shaitanu sarwala rabin wa amla lahu wato wajen kira a wannan aya akwai abin da ya kamata ƙurra su rika lura a wajen karanta ta innal ladina saddu ala adbarihim min ba'd ma tabayyana lahumul huda kaga ne kamata a tsaya amma da yawa za ka ji ana karanta min ba'd ma tabayyana lahumul huda shaytan sawwala lahum wa amla lahum wannan a tafsirin kuskure ne huda shaytan ba ka karanta ne ba الشيطان استئنافي in ka ce min bani ma ta bayyana rabul huda to karatu ya tsaya bayan shari'a ta bayyana gare su addini ya zo musu shi ne musulunci an gaya musu cewa akan abin da suke akai ba daidai ba ne to sai suka juya baya sai Allah ce ash-shaytanu sawwala lahu shaytan shi ya kawata musu abin da suke wa amlalahu kuma ya rika samu su buri na barin addini buri na rayuwa malamin imamu sawi ya ce a yi rajahu ila ba karun alaihi min al-kufri shine jaddattu ala adbarihim ma'ana suka dawo akan abin da suke akai na kafirci a da ma'ana suka koma ina gidan jiya suka koma gidan jiya sai malam yace wa humul munafiquna wanda ake magana nan a wannan aya su ne munafukai almasuhuna bima taqaddam wanda aka yi bayanin aka siffanta su a karatun baya aka yi maganganu a kansu wakila ahadul kitabai wasu malamai suka ce wannan aya ana magana ne akan yahudu da nasara su ne ahlul kitabai yahudu ahlul kitabi ne nasara ma ahlul kitabi ne cikin wataƙila wasu malamai suka ce an saukar da wannan aya ne akan yahudu da nasara domin su ma ai kafin da suna da'awar littafin a taura suna da'awar littafin linjila kuma a cikin littafin a taura da linjila akwai maganar manzon Allah akwai magana alƙur'ani annabi da zai zo a ƙarshe ba inda ba a yi wannan magana ba shine na ake muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aka gaya musu ma yadda manzon Allah yake da inda yake wasu daga cikin su ma suka dinga dako suna ana malaman kiristoci musamman a coci coci a wancan lokacin suka rika yi wa mabiya wasiya akan annabi muhammadu cewa to ‘yan uwa nan gaba kaɗan fa annabin ƙarshe zai bayyana har ma da siffar garin inda zai zauna inda aka haife shi garin makka kuma zai hijira ya koma garin madina kamar misali salman farisi yana daga cikin wanda allah ya rabauta da wannan wato wasiya da malaman kiristoci suka rike ko kuma ainihin fada-fada suka rike a coci shi da ya haɗu da malamin sa na ƙarshe ya zo wajen wannan malami ya zo wajen wannan malami na ƙarshe wani tsoho ya karɓi shekara ɗari da ya kai ya tsofa sosai sai ya zo zai mutu yana biyayya gare shi sai ya ce masa to zan mutu wannan ciwon ba na tashi bane amma ina ma wasici cewar idan na mutu daga fa wannan akwai annabin nan ya kusa bayyana yadda ake gaya mana a taura a linjila da a taura sai ya gaya masa duk farkin da annabi zai bayyana kuma ya rasu daga nan ya tashi daga inda yake ya ci tafiya irin ta da kwana a nan a yada zango na sai da ya je garin madina ya je garin madina kuma duk siffar da aka gaya mai ta manzon Allah ya gani bai cin sadaka in ka bashi kyauta zai karba amma ainihin bai cin sadaka ya je da kyauta ya je da sadaka annabi ya karba ya je da kyauta ya karba yace kuma akwai tsiron gashi a daga cikin kamararsa da dama an rubuta muhammadu rasulullah a cikin kamararsa da tsiron gashi gashi na mutum aka rubuta muhammadu rasulullah annabi yana da wannan tambar a cikin din ya gani ya karbi musulunci kaga shi ya rabauta wasu kuma irinsa sun ga wannan sai suka juya baya ta tattu ala asbari sai suka juya baya ainihin wato bayan bayan da rasulul huda bayan shiriyar ta tabbata gare su to kaga ahlul kitabi ne su kenan duk wanda aka dauka a aya nan yayi in ka dauka munafikan dama haka suke annabi ya bayyana gaban su suka karba a baki kuma daga baya ainihin wato wasu ma suka koma gaba daya wasu kuma suka doge akan su zo masallaci don a ga zo amma sai su dauki sirri na musulunci sai je su kawo kamirai to to haka dai suka ce to Allah yake cewa to ga dai abin da ya musu ash-shaytanu sawwala lahu wannan abin da suka shaytan da ya kawata musu abin da suka wa amla lahu kuma ya musu wannan shita ya musu wannan saka musu wannan guri to
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم
ذلك abin da ya sa suka juya baya shaitan ya kawata musu suka koma kan digadigansu ma'ana suka koma kan kafirci da annahum qalu saboda sun faɗa lillazina karihu ma nazarullah suka rika ainihin wato ga wa'anda suka yi abin da Allah ya saukar su ne kafirai an tsakka kafirai kenan karama a nan babbar karahiya ake magana ba irin karahiya ta mutu mazhabin mu ta malikiya ba a karahiya ta kiyayya mutum ya ce kamar kamar yadda muka ayan nan kutuba alaikum littawaho kiyayya dan adam baya san yaki misali to karaha hawa biyu ne karihu ma'ana kafaru ma anzalallah sun faɗi wa waɗanda suka ƙi abin da Allah ya sauka su ne kafirai farfa ke nan me suka rika cewa sanuɗi hukun fi ba al'amri in sun koma cikin kafirai a koye sai su rika ce musu a wasu ayyukan za mu bi ku za mu yi aiki tare kwantar da hankalinku za mu yi aiki tare muna ce muku labaran annabi da sahabban shi sallallahu za mu bi ku a wasu lamura wallahu ya alamu isra'ahu wannan abun a koye suke sai Allah ya tona a cikin su Allah yana sanin koye wanda suke yi sai su ɗauki sirrin musulmi da musulunci su kai wa kafirai ce za mu kira ku aiki aikin shine malamin ya ce قوله تعالى في بعض الأمر قال السيودي ممكن دوها إمام السيودي رحمه الله ينا توحي المعاونة منين في بعض الأمر معاونة على عداوة النبي لا ترك كلمتين كين يعطيك كيان من الله شين سنقيمكم في بعض الأمر za mu rika taimaka muku a wajen misali wajen kin manzon Allah wa tasbitin nas ala al jihad da kuma karyar da gwiwar mutane akan jihadi in za a fita jihadi mu rika karyar da mu'mine mu rika karya musu gwiwa ma'ana mu rika gaya musu maganar da za ta zage musu zuciyarsu ta yi karfi akan zuwa jihadi kun san shi jihadi ana son in an ce a fita a ce akwai kalmomi da za a ji daga wajen shugaba wanda zai karfafa wa muminai fita jihadi to shi ne za su rika tasbitin na su rika kallon wa muminai gwiwa a kan fita jihadi wa ƙalu zalika sirran imam suyuni ya ce da suka ce sanudin kumfi ba al'amri wannan magana a ɓoye suka yi shiri ne na ɓoye tsakanin kafirai da munafikai sai malam yake cewa fa alharahu Allah ta'ala sai Allah ya buɗa musu ya buɗe sun yi a ɓoye buɗe sai ta garana a ɓoye suka yi abu sai buɗe ta garana sai Allah ya tona asirinsu Allah sai gaya wa manzon Allah ta hanyar mala'ika Jibril ya Rasulullah ka ji abin da kuma munafikan nan suka ji suna yi suna haɗa baki domin a yaƙe ka a kiyayya gare ka domin a karya wa muminai gwiwa a kashe musu zuciya kan sifata jihadi to don Allah ji yanda musulunci yake ta magana a kan munafukai da kafirai musamman dai munafukai aya ta gaba wa za mu ji me Allah ce me Allah ce
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا وكرهوا رضوانه فأهبط أعمالهم Allah sai ce fa kaifa idza tawaffatumul malaika ya ma'aikin Allah yaya za da za a nuna maka wai da an yi kallo fa kaifa kamar alamtar walau tara allazina zalamu da za a nuna mutum fa kaifa da a ce za a gani ko kuma a ce sun je inda mutuwa ma'ana lokacin mutuwar su yayi wa kai kai za ka fatfun mala'ika da ce lokacin da mala'iku za su karɓi ruhinsu su karɓi ainihin wato rayuwarsu ya zura nuna mutuwa kuma albarahu aikin da za su rika yi wajen fitar rai za su rika dukan fuskokinsu da duwawarsu bayansu ku ji yadda gaba da baya kenan duka da bakin karfi na azaba lokacin fitar rai zalika abin da yasa aka yi musu wannan mummunan karshe na yadda mala'iku za su rika yi musu wannan azaba ta fuskokinsu da kutuburarsu bi annahum ittabu ma anzalallah ittabu ma anzalallah saboda sun bi abin da Allah yake fushi da shi shine mai kafirci shine mai murafinci wa karhu rudwanu suka ki yarda Allah ne an ce ku zo ku yi musulunci ku sami yarda Allah suka iya fa haɓa da amalar Allah ta yi rubu ku su aiki wanda an dawo farkon sura Allah ya karɓi wasu du'a a balla a amalar farkon sura kenan to aiki duk kirkinka in dai babu imani aikinka aikin baban giwa ne aikin banza mutum ne sadaka kai ciyarwa kai kirki wani iri kai ko zumunci ka je sai kana musulmi ne allah zai karɓi wannan aikin naka kowane irin aiki kai yanzu da mutum zai zo kawai ya zai wuce na zai ga ana sallah ce me ake ana ce a sallah ake sallah ta mai cici ce musulmi da suke yin sallah ita to ni ma bari zo yi amma ba musulmi ba ne kila kuma guje ne ko kirista ne ko ko wani yana da wani addini haka in yi wannan sallah ba ruwan Allah da wannan sallah dalilin saboda bai zo ka'ida ba ba haka ake ba sai ya zo wajen shaida wajen malami ko wajen wani mutum wanda yake mutumin kirki ne a gari ya karbi kalma ya zama shaida sai ya karba ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya faɗa bisa shaida to sannan ta ce ya je ya je wanka a nuna mai yadda ake wanka irin wankan jaraba sannan sai ya zo ya sallah to shine Allah zai karba kaga lokacin da mala'iku za su karɓe su mummunan karshe a wata ayar Allah ta'ala yana faɗin irin yadda za a karɓi rayukan mumini rayukan mummunan ƙarshe na kafirai da munafukai Allah yana cewa walau tara in zalimu da fiye da marakin mauti wal malaikatu basitu aydihim aqdu anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna an la ilaha illa al wa kuntum an ayatihi tastakbirun Allah ta'ala yana faɗi a wata ayar wacce take fasarar nan ayar da a ce lokacin da alƙalimai suka zo magagin mutuwa ga mala'iku sun miƙo hannunsu na azaba suna dukan su gaba da baya akutu an fusa kun kuto ce aliyu ta zauna azabar ruhi yau za ku alfasa muku azaba ta wulakanci saboda me saboda kuna faɗin ƙarya akan Allah Allah ɗaya ne ku ce a'a kuma ku ce babu shi ta kuma Allah ya da haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuna girman kai ga barin ainihin bin ayoyin Allah walau tara a wata aya in zai tawaffa allazina kafaru almalaika yadrubuna wujuhahum wa adbarahum a wata aya Allah yana cewa da za a nuna maka lokacin da kafirai mutuwa ta zo musu mala'iku suna dukan fuskokinsu da bayansu kamar yadda Allah ya faɗa to ɗan uwa fitar rai ta kafe ne a nan ainihin wato imam albarwi da shehun malami mai ruhul bayan sun kawo wata kisa wacce ta yi haɗu ta yi daidai a kan wannan fitar rai ta kafirai ta munafukai duk ɗaya ne ba da kafiri da munafiki duk tafiya su ɗaya ya kawo kisa ne da imamul bazali malamin ruhul bayan imam al-ghazali babban kun san imam ghazali akwai babba akwai karami babban imam al-ghazali namu na sufaye babban imam al-ghazali kenan akwai akwai al-kabir akwai al-saghir to al-kabir ne abu hamid kenan al-ghazali yake cewa al-fajiru تنصر روحه بالسفود من الصوف المبلول ko kasufil mablul ko min asufil mablul fajiri idan za a cire ransa tun san ruhu za a taye shi ne kansu za a taye ruhinsa kamar jikin fatar dabba wacce take wato mai rai a ce ka kaddara ba dabba ba ko kai yanzu a ce za a taye fatarka da ranka a ce fatar za ta tayo ya za ta ji to haka zai ran zai fita sai ce wal mayyutul fajir matacce kafiri ko munafiki shine al fajir an sai ya ce ya zulmu anna batnahu kad bulihat shaukan zai rika riyawa cewa zuci wato cikinsa ya cika da kaya a ce kaya a zuba masa kaya a ciki yadda za ka rika jin kaya a cikinka to haka fajirin idan zai mutu zai rika ji a tare da shi wa ka'anna nafsahu yakhruju min ibratin zai rika jin ko min sakab ibratin zai rika jin ruwansa kamar yana fita daga kofar allura ne ana fitar da shi saboda kuncin fita ɗin zai rika ji kamar sakab ibratin ibrahim kamar kofin allura haka zai ka ji ana jarrarsa yasa Allah ta'ala a wani aya ta cewa wannan zai ake zarfa wannan zai ake zarfa wanda ake mala'ikun azaba suna cire ainihin ruhin kafiri garkan bishi jakin kenan babu babu tausayawa sai yake cewa zai rika ji waka an nasahu ya min ibrahim waka an na masama in tabaqat ala al-ardi zai rika jin kamar sama ta sauko zuwa ƙasa wa huwa bainahuma shi kuma yana tsakanin sama da ƙasa din kamar yanzu kana nan sai ka ga sama ta sauko za ka ji bai kai kuma kana tsakanin sama da ƙasa din ya za ka ji ka ji wannan bala'i haka imamu da zame ce wanda duk kafiri ne ko munafiki idan za a ɗauki ruhinsa abin da zai ciki saboda yan uwa wannan yana nuna mana ne yana nuna ma haɗarin da ke tattare da wanda ya mutu ba imani mutuwa ba imani ba kyau wallahi da za a nuna mutane da yawa masu wanda suke shaidawa suna gani a asibiti tunda kusan asibitoci musamman federal medical centers suna asibitoci wanda na gwamnatin tarayya ne ba musulmi ba kafin wanda suka jinya suna gaya mana wanda suka jinya su suka yi jinya Allah ya tada kabarinsu sun yi jinya Allah ya tada kabarinsu suna gagado gagado gagadan wannan gagadan wannan shi musulmi ne kusa da shi ba musulmi ba za su rika baka labarin irin yadda suka zo mutuwa wannan ba musulmi ba ne ko kirista ne ko ba wani irin addini ba dai musulmi ba ne ka ji mutum zai mutu yana kyau yana raki yana ihu sai ma wata yankuwan cikin rufe baki a yi kashi a yi fitsari kuma ka ga fitar ruhin bakin ya zama abin tsoro ya zama abin tsoro Allah ya yi gaskiya wallahi yan uwa musulunci ya yi mana dukkan gani ga abu a aya za mu karanta kuma ga ga ainihin wato abu a aikace an sha ba wannan labarin masu jinya da wanda suka yi jinya da ka ga mutum mutuwar ta zo yadda dai za ka ga wannan hakan ran zai fita kuma kaga an mutu din kaga idanun mutum sun yi caca gur babu alamar wata rahama su tare tun a nan duniya ne amma gefe guda ka zo kuma kaga fitar ran mummune su sai kaga ko sun samu kansu a cikin irin wannan wahalar to kuma wahala ce ta ta fitar rai na yi mumini sai da kuma in an sha wahalar a ƙarshe sai a nuna ƙarshen yadda abin ya zama sai ka gan shi idanun shi a buɗe kamar ka cewa ne tashi mutum gida tashi mutum gida kamar ka faɗi ne ka ce ɗan uwana ko babana ko gane na ko abokina tashi mutum gida an kawo rai haka za ka gani idanun can manzannin suna kallo suna kallon ruhin su kamar yadda malamai suke faɗa ko suna jin daɗin kallon mala'ikun mutuwa wanda na rahama wanda suka suka wannan shi ɗaci na shi ɗaci wannan wannan fa abu ne wanda yake practically in ji turawa ko kararraka shi ne yana faruwa ko yau ɗin nan suka je ya faru domin da jinya da mutuwa kullum ne wannan kaje asibitoci sai ka gani kan uwa mu gode wa Allah da Allah ya san musulmi mun yi imani da littafin Allah alqur'ani mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama kowa yana ainihin ta kansa shi kuma yana umarci al'umma al'umma sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka da ka samu alayin shi muke bin shi muke son shi wanda kuma suka ji wannan ayar wanda ba musulmi bane ba Allah ya sa wannan ayar da suka ji da ayoyin da za mu karanta nan gaba domin akwai maganganu da yawa a karatun mu na wannan Ramadan din in ka duba duk ayoyin za ka ga ayoyi ne aksarin yan Madina ne to ya kamata wanda ba musulmi ba yan uwanmu wa abokan zamanmu muna musu kiya a kan su karbi kalma tun kafin guri ya guri su zo su karbi kalmar musulunci wajen malamai a shaida domin yan uwanmu ne yan adam Allah ta'ala ya gaya mana a alƙur'ani wa laqad karramna bani adama lalle mun mutunta dan adam dan adam ko musulmi ko wanda ba musulmi to muna girmama saboda yan uwanmu ne yan adam kuma musamman idan kiristoci ne ma suna da'awar annabi isa alaihissalam ka zo wannan alkur'ani ka ga yadda ake bin annabi isa yadda ake son shi sai ka riba biyu kenan ga riba ka ta san da itikadin ka annabi isa sannan kuma ka gyara ainihin wato abincinka ma ka gyara karshenka tsohon kuɗi ne da sabon kuɗi sai ka rike tsohon kuɗi ka ɗauka wannan tsohon kuɗin zai ma amfani sai an gane ciki da tayar nan dai an dana amfani da shi yayi kamar yadda kisa ashabul kafi ya tabbatar ko suka je suka aika ɗaya daga cikin su a je gari a tsoro abinci aka yi wannan shekaru dari uku nan ba a yi wannan kaza kaza to haka wanda yake addini wanda ba musulunci in ka rike yahudu kai kana cin annabi musa to zo ko musulunci nan ne za ka ga tsabagen inda ake san annabi musa ka ji akwai sura ta kutum suratul kasaf kasafin musa ma ake ce mata in ka zo cikin musulunci ka ga yadda musulunci yake cike da ainihin akwai sura ta kutum ta surar mahaifiyar annabi isa suratul maryam ka ga yadda ake ba da labarin annabi isa saboda kuma na kira yin wa wannan izinar fa kaifa idza tawaffatul malaa'ik yabrduna wujuhahum wa adbarahum wannan ba mu fatan ya faru da kafirai wanda suka ji wa'azi in kuma sun ki ji to wallahi alim wannan qur'ani ne Allah yake bari duk wanda bai shiga ba la ikra fi dini in ka shiga alhamdulillah muna fatan haka to me Allah ya ce ba
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبدانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لهن القول والله يعلم أعمالكم
Allah ta'ala ke cewa an hasuba allazina fi qulubihim maradun shin wa'anda zukatansu akwai cuta suna riyawa ne Allah ya karbi Allah arganahu ko arganahu suna ɗauka cewa Allah ba zai fitar da mummunan kullun su ba kalmar argan jam'i ne mufrad ɗinsa dirhin ko dazan shi ne al-ikidu kulle abubu a ranka shi ne azan kullen-kullen su na zuciya da suke suna ganin Allah ba zai bayyana ba ne munafikai kenan kai tsaye in ka ji Allah fi kurubin maradu nan ne fi kurubin maradu munafikai kenan Allah sai ce walau na sha'u da mun so la'araina ka hun da mun nuna maka su ka gan su kurru wala ta wala arastahu da ka san su bisimahum da alamomin su wala tare mun nan bila na da kawu wala tare mun nan fi hal kawu za ka san su ya rasulullah a wajen magana mai ma'ana harshen da mu shine lahan lahan kawu wallahu ya zama a'malakum Allah sai ce to da ku mu'minai da ku munafikai da ma kowa da kowa wannan jami'i ne Allah yana sanin aikin duk abin da mutum yake wannan azabin hikidu kulli mummuna kitubur mura ta koyi mutum ya koyi mugun abokin bari tsale shi akwai lokaci ko kuma ya ga wani abu na cutarwa sai yau kyale shi kyale shi kyale shi sai ya fada ka ga wani na cikin hadari sai ka kira mai sai ya fada cikin rijiyar da ba zai fito ba sai aika ba ni na sani shine azzabi ko kuma kawai ka kulle ka kulle ka mutum ka ce ni ku so nake sai na ga bayan shi afghan hali ne dukkan da hikidu da hasadu akali ga munafikai shi yasa da hasara da hikidu ba su da kyau wallahi suna cin manzo Allah sai sa yake cewa hasara da hikidu shi hikidu hasara ce ta koyi ita kuma hasara hasara ce za a nuna ma ko a magana ko a mu'amala dan juma da dan jumai ne to duk wanda ya yi da wannan to manzala na cewa wato hasada tana cin kyawawan ayyuka tana cinye dukkan aikinka kamar yadda ainihin wato wuta take cin kirare ce samu kirare busasshe a haɗa shi da wuta fafafafa ko ka ɗauka auduga ka haɗa auduga da wuta yaya fafafafa haka to haka mai hikim mai hasada yake samuwa to nan sun duba wannan aya tana nuna tsantsar yadda manzon Allah ya ta fama da munafukai shi sa ittifaki wannan ayar ɗan madina ce a madina ta soka aka samu ayoyi na alƙur'ani manzon Allah na madina amma sun sauka ila annabi ya je makka ko kuma wani abu a makka ya faru to duk da haka dai tunda manzo Allah na Madina yanzu a zaune ko da ya taso ya bar Madina din to wannan aya ko wannan sura ya Madina ce to wannan aya da ba wannan surori wannan aya gaba ɗayan ta jamhurin mufassirin sun tafi akan cewa sura ce ɗin Madina wato malaman tafsiri sukan haɗu akan wasu ra'ayoyuka na fasara aya in ka ga wannan ya faru to asali hadisai ne ingantattu wanda manzon Allah ya bayani a kan aya to sai kaga duk tafsirin da za ka duba sai kaga sun tafi a kan ɗaya sai ka sun tafi a kan abubuwa guda ɗaya amma an ga wani malamin ya faɗi ana ta yayyana wata kalma ko wata ibara ko wata aya to kila akwai ruwayoyi wanda shi malamin tafsiri bai gaba da wannan ruwaya ba shi ko ya gaba da ruwaya ne to sai kaga an ɗan sami saɓani amma ƙarshe sai kaga an haɗe ma'anar da ta zo ɗaya ba a sami ikhtilafi ko ba a samu karo tsakanin malam mai tafsiri da malam mai tafsiri ba nan za mu ga manzo Allah a wato daga cikin malamai abin suke cewa da Allah ya ce walau na shawara a raina ka hu da mu so da ke mu nuna maka munafikai ne walau na shawu ya Muhammad tafsirin ayat kenan da mun so ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la araina ka hu shakhsan ko la araina kahum ashqasahum da sai mun nuna muku ɗaiɗaikun su sai nuna maka ɗaiɗaikun su ashqasahum ce wani wani wani wani wani kuma hakan ta faru sai mun yana maka ɗaiɗaikun su ashkasahu fa'arabtahum ayyana ka gan su karara a nuna maka su in ji malam malam wannan wato ibn kathir ne yake faɗin wannan walakin lan yaf'al zalika ta'ala sai dai Allah bai haka ba fi jami'il munafiqina bai fito karare ba dukkanin munafikai ba sitran minhum minhu saboda sutun cewa Allah da yake koye shi Allah yana koye domin ita tafiya duk inda tafiya take ba a so tafiyar gaba ɗaya a rikirkin haka za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba za mu gani da tafiyar sai tafiyar munafunci ne yau ya kace to amma mun yana suna wannan aya ta fara zuwa tukuna da mun ga dama sai mu nuna maka su amma za ka ci kuma yadda Allah kuma ya nuna manzon Allah din aksarin su ma to shine nan imam ibnu kathir yake cewa saboda suturar Allah ala khalqihi suturar Allah akan bayansa shi yasa duk mutumin kirki ba zai so ya tona a cikin nan wasu musulmi ko da yana banna sabanin so kake kawai ka ji wani yana banna a wani barawo ne a wani mazinaci ne a wani dan iska ne a wani mashayi ne a wani kaza kaza ne wallahi wannan ba musulunci bane duk wanda yake wannan munafiki ne domin me manzo Allah sallallahu alaihi ya yi maganganu bayanai da yawa akan illar da ke tattare akan sutura manzo Allah ya wanda ya sutura dan uwansa musulmi Allah zai sutura shi ko ka ga yana yin shi wala ka ce kun ga abin da na gano yau kuwa ha na gano wani da wani da wani suna kaza ko na ga wani a guri kaza wannan ba addini bane to shine na malaka ta sutura minu ala khalqi wa hamlan li umur wa hamlan lil umur ala zahiri zahirin salama da kuma yadda ake daukar Allah yake so a dauki al'amura akan zahirinta umurna bil hukmi ala zawahir wallahu yatawalla as-sarair kai aiki da zahiri kawai idan aka ce Allah ya shi ya san munafikan to amma tunda sun zo ana tare da su ana addini da su kan ci tafiya wanda ya bayyana munafincinsa to kuma wannan wa baluhu alai laifin yana a kansa shi a kama shi a matsayin munafiki ne to wannan shi abin da malam malam bin kafiri ba ya ce da Allah ya ga dama wannan ya ya an kyale ka ka koye maka su domin suturar Allah tonan asiri bai da daɗi wato wannan wallahi wannan bayani duk tafsirai kusan haka malaman su kai ina da labirari ta zamani sai yi wa tafsirai talatin arba'in ina da lokaci kowanne kuma akan aya yanzu wannan ayar na bi tafsirai sun kai goma sha ɗaya duk ma'ana da yake cewa ne Allah maɗauki sarki yadda suke bayanin malaman har ainihin imamu ɗabari wanda ɗabari shi ne tafsirin farko a duniya duk irin bayanin da suka ke da cewa suturar musulmi ya suturta ɗan uwansa musulmi shi yasa Allah ƙarar kai tsaye duka bai ɗauko ya nuna manzon Allah dukkan wanda suka munafukai ba Allah ne kadai ya sani manzon Allah bai sani ba amma kun san wani abu saboda lalacewar tarihi da san rai annabi bai san su ba wasu amma ya an gaya mai wasu kuma ya nuna su amma daga baya sai aka rika ciro wasu daga cikin sahabbai wanda taiwa wani daɗi saboda siyasa yake karfi sai ce ai wani ma shi ne ai su wani ma shi ne ai wani ma shi ai wani ma shi ne bayan ma da annabin ya kaura ga abin da ya faru wanda kuma wannan fassara tana ri tana nuna rubuta qur'ani gaba daya wallahi tana nuna rubuta alqur'ani musa addinin ma gaba daya shi ya tashi daga aiki shi yasa yan uwa mu kiyaye sosai wannan aya ha ila a tafsiri na namu na su bayan ruhul bayan wanda kuma kuma ta mu shekaru can baya wanda da ina kawo shi nan littafin yana da bayanai sosai da hadisai sai kawo na hadisi na Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa ma ku fi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aya shay'un min almunafiqina yake cewa bayan saukar wannan aya da muka karanta yanzu ba a taɓa koyo manzon Allah wani abu akan munafikai ba kamil arifuhum bi simahum manzon Allah yana gane munafikai da alamominsu alamar munafiki da ake gane shi maganganu biyu na hanyar kaula aka yi bayani a baya maganar sa zai faɗi magana guda biyu lahani a cikin magana shine ka faɗi magana da kinaya kamar da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal- ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u kalmar ra'ina kalmar ce mai kinaya mai ma'ana guda biyu ra'ina za ta iya ɗaukar zaki ra'ina za ta ɗaukar sauraron mu to sun suka zaɓi su ɗauki ra'ina ɗin ta ga lahanin kawai ke duk maganar da za ka yi wanda yana nuna akwai abin da kake nufi abin da za ka faɗi daban abin da ke zuciyarka daban shi ne lahanin kawai in suka zo gaban manzo Allah abin da suke faɗi daban abin da ke cikin zukatansu daban abu idan suka fita cikin sahabbai abin da za su faɗi daban abin da kuma ainihin zukatun su ɗauke daban shi ne lahajin tsoro to kaga anan yake cewa annabi kana ya rubu bisimahu wa laqad kunna idan ana take cewa wa laqad kunna fi ba'al garawat sai kana an tsammali yake cewa wata rana mun tafi wani yaki wa fiha tis'atu min al-munafiqin a wannan yakin akwai munafikai guda tara yashukkuna fihim an-nas ko yashukkuna fihim an-nas muminai suna ta kai kuka a kansu duk maganganun su na hajjar tsoro ne kai wannan yaƙi su tara ku amma sun damu muminai wajen dubannai wanda sai je wajen wannan gwamnati ko yanzu wannan waƙi kuna ganin zamu yi nasara ne mun taura da kai daga garin madina ba mu da ma cikakken kayan aiki ba mu da abinci ga abin da muka wuri iyalin kuna ganin zamu yi nasara to wannan maganganun na hajjar tsoro da munafinci da suka dinga yaɗawa cikin muminai ana sake cewa mutane suna ta kuka da su fanamu za ta lailatin ana tafiya cikin dare ana take cewa sai muka suka yi bacci wata rana wa arfahu wa ala wajhi kullum minhum maktubun hadha munafiq sai suka waye gari sun tara din nan kowanne an rubuta a fuskarsa a goshinsa cewa hadha munafiqun wannan munafiki ne yace maktubun qai'atul washmi qai'atul washmi an rubuta yadda ake zana mutum irin zane da ake da tsaga qai'atul washmi yadda ake tsaga din nan da muke da reza ko da da aka ko bulle ko yayi da ake nan haka aka rubuta kawai kowa su tara sai aka gansu kowanne an rubuta ba haza munafiqun wannan munafiki kun ji sannan ibn kasir a wajen tafsirin wannan aya bayan an yi wannan sai ce abdullahi dan mas'ud ya samu hadisi daga abi amr manzo Allah sallallahu alaihi wata rana sai ya hau yana huduba kataba khutbatan fa hamidallahu wa asna alaihi annabi kawai sai ya shiga masallaci yayi huduba yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah irin yadda ake huduba innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu kamar yadda dai riwaya take nuna ko ya faɗi kalmomin shigen haka ya gode wa Allah ya bi Allah sannan sai ce sun maƙala inna minkum munafiki a cikin ku wanda nake hudu nan gaban ku sahabban kenan akwai munafikai faman sammaitu duk wanda na ambaci sunansa fal yaqul ya tashi tsaye sun maƙala kum ya fulani kum ya fulani kum ya fulani kum ya fulani annabi sai fara faɗa wani tashi wani tashi wani tashi sai da ya faɗa mutum talatin da shida to kaga ashe ana gane su ana ganin su sai da ya faɗa mutum talatin da shida sun makala inna fikum au a wata ruwaya ɗin kenan sai ce inna fikum aw minkum munafiqin sauran da kuke a cikin ku ko in akwai munafiki bal yattaqullah fattaqullah ku ji tsoron Allah wayannan wanda Allah ya gaya mun ne wanda Allah bai gaya mun ba in akwai a cikin ku aw minkum ko fikum fattaqullah kaga aya ta tabbata kenan ko la araina kahum wal ta'rif bisimahum to za a iya sanin su kuma wasu wanda Allah ya koye ya koye su a ciki a cikin wanda annabi ya faɗa ɗin akwai mukune ya kira sunansa an ce ya ɗan fita mukune munafiki ne ya ɗan fita sai annabi ya kira sunan shi ya dawo haka sai da ranar ranar da aka fita sai ya je tare shi a hanya ya ce ya na yi wanke mukune kai da ina ganin mutumin kirki ne shi kai ma kai ma sun din ne annabi ya kira sunanka ga dan bace kana ciki muku ne kila ko ya san da shi yin a cikin ya sai sun kamar zai kewaye kama kama ruwa annabi ya kira sunan sai ashe kai ma kana ciki yace ko daga yau ba ni ba sai da Umar yace ko zan ƙara mu'amala da kai to wannan sai uwa su ne fa annabi ne fa da sahabban da munafikai yake magana da su ana ji akwai tafiya da tafi tafiya manzan Allah ban akwai mai daraja wanda ya kai manzan Allah wanda in Allah ya ga dama din gaba daya sai in ce ke Jibril sai ce Muhammad yadda ake yin tsakanin alaka da take tsakanin mala'ika Jibril da manzan Allah kamar alaka aboki ne wani lokacin malami in yi kira shi kai tsaye zai ganci kofar gida kofar ɗaki akwai wani lokacin ma ba a gayyace shi ba sai a gan shi akwai wata rana ma ba kawai cin ziyara ya kawo ya tsaya kofar gida ɗakin manzon Allah yana yana ɗakin Aisha aka ga ya ki shigowa ce me ya hana shi akwai wani kare a ƙarƙashin gado ce akwai wani kare ne na babu abin sai da aka fito da ɗan kukuyo ne ba sai da aka fito da ɗan kukuyon annabi ya shiga aka zauna aka yi tattauna wanda yake da wannan damar zai iya kiran mala'ika ko ya gaya wa Allah ce Allah ni fa munafikan nan sun bai shi ne ya kamata a gaya musu ko mu tantance su mu yake su shi yasa sai na Umar da irin su halin da sai ba za mu yake su ba mu yake su wannan ce ai sai a ce Muhammadu kuma so kake a ce Muhammadu yana yaƙe mutanen sa domin abin ya ishi sahabban manzon Allah kace ya Rasulullah wai munafikan nan tunda wasu an san su a roki Allah mana kawai a gane su kawai mu yaƙe su su ma mu saka su cikin gungun kafirai sai manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam cewa kuna so a ce Muhammadu yanzu ya koma yana yaƙin yana yaƙin sahabbansa domin da su ake sallah da su ake komai to abin da yasa nake wannan bayani yan uwa ga dai aya muke karantawa akan munafikai je ka cikin suratul tauba kace dukkan maganganun da Allah yake faɗa cikin suratul tauba aksari akan kafirai da munafikai ne ba an yanke ba hudda in an a ci gaba da yanka su a cik aka dinga tona musu asiri suratul anfal ta faro da magana yaki da wane ne suratul tauba ta dora duk akan wanda suke kawo addini da lalace musamman ainihin munafikai to zan zai ba ta mamaki wai idan tafiya irin ta bayan Allah an samu gwargwaro tafiyar mu ta tarika yau idan an waye gari yau a wata jami'a shimfiɗa wani anya wacce za a raya sunan manzon Allah shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce duk abin da kuka ga na zo da shi to in ya bai dace da qur'ani da hadisi ba ku aje shi dan Allah ya zo wannan magana duk wanda ko ba ka da adalci ko wani irin kafiri ne kai ka ji wannan magana ta tabbata ta inganta daga gare shi wani irin ko suka za ka rushe in ka ga abin bai dace da qur'ani shikenan sai ka arzikace wannan bai dace ba to amma yau an waye gari tafiyar mutu garinka tijjanawa da ibrahimawa misali an ce shehu tijjan shehu ibrahim sai aka samu wasu mutane sun zama bara gurbi a cikin mu wadda cewa suna tare da mu suna tare da mu amma su sun kai matsayin da za a daina sallah sallah kawai ba ta lokaci sun kai matsayin da za su wuce ma gaban manzon Allah kuna jin su ne sai su ma fito har zagin annabi sai ka ji kuma da hoton shehu Ibrahim to ka ɗauko wannan ka gwada ga manzon Allah a raye ga munafukai a masallacin shi ga munafukai a gefen gidansa ga munafukai a garinsa ga munafukai ana tafiya da su yaki amma suna tattala lafiya a yaki idan Allah ya kawo abu alkur'ani kar mu ɗauka kawai mu wuce a karatu ne suna ka yan uwa masu damuwa akwai yawa wanda za ka suna damuwa kar ku damu tafiyar Allah tana nan ba za ta taɓa kaucewa ba duk irin yadda wannan ke iskan mutanen da suke fitowa cikin mu na ita yan hakika duk irin iskancin da za su wallahi karshen ta ba za ta yi musu kyau ba domin shekaru kusan saba'in nan baya akwai ubangidansu wanda ya taso ya lalace to kuma sunnatullahi ne sunna Allah ba ta canjawa duk wanda ya tafi akan hanyar da ba Allah ya aje ba wallahi ba zai kirki ba kuma zai zama daga cikin waɗannan wanda in aka zo cire ransu din nan Allah mala'ikun azaba za ta rika dukan fuskarsu da duwawarsu da bayansu ana ba su tilzauna azabar ruhuni wallahi suna ciki suna ga uwa mu rika mu rika kwantar da hankalinmu akan mutane da yawa suna damuwa shi yasa za ku ga babban misali mu ne nan abin misali ne in ka ga wani abu a nan garin wani mutum ya sa hoton shehu ibrahim ka ga yayi wani aiki wanda ya saba wa qur'ani da hadisi to zo nan ka tambaye mu mu ne almajiran shehu ibrahim mu ne almajiran duk abin ba ma sai ka in ma ka ga ya saba qur'ani da hadisi ba sai ka zo wajen mu ba ka ce a ƙarya kuke don ba mu ga suwa da suna yi ba ba ku bi suwa na sanin Allah ba ba ku suwa na almajirci ba ba ku bi suwa na sanin shehu ibrahim ba ku bi suwa na sanin shehu tijjani to kun ga munafikai munafikai tafiya dukkanta manzon Allah na raye ga munafikai kuma Qur'ani cike ayoyi wanda yake magana akan munafikai farko suratul baqara da aka zo kan maganar munafikai da aka zo kan maganar mu'minai aka faɗi aya biyu ko abin aka zo kan kafirai aya biyu da aka tashi maganar munafikai aka ji tafiya saboda suna da wahalar sha'ani mutum ya zo sa siffa irin ta kuma shi ba tare da kai yi ta ba Allah ta dace jama'a mu guji munafici to me Allah ce gaba na'am wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin was-sabirin wa nabluwa akhbarakum inna alladhina kafaru wa saddu an سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيهبط أعمالهم Allah ta'ala ya ce wa nabluwannakum za mu jarabce ku mu gwada ku hatta na alamu mujahidi na minku har mu gano wanda suke jihadi cikin ku jihadi na gaskiya ba jihadi na a gani ana yi ba kaga dai maganar munafikan da ana da ruwa mu jarabce ku mu ga wanda suke yin jihadin dan Allah suke yin shi wa sabirina da kuma masu hakuri akan jihadi din da masu hakuri akan aikin ibada haka malamai suka ce kaga sai sa Allah ce wa sabirina bai ce wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidin sabirin ba a'a sai ce wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidin minkum wasabirin domin ka san asabirin da mazan kan sai ce masu yaƙi daga cikin ku dan Allah wasabirin da masu hakuri a wajen yaƙi ko masu hakuri a wajen biyayya ga Allah wa nabluwa akhbarakum mu bayyana labarin nabluwa nazhar mu bayyana labarin in ka yi abin don Allah a koye kai ko a cikin duhu kai ko a ina kai Allah zai bayaninsa zai bayyana a ce wani don Allah wancan hadisi da muke karantawa mun karanta shi anan imam al-bukhari ya rawaito hadisi sai ranar kiyama ka zo cewa da kayi kaza dan Allah ta me an kana sadaka kai kullun kana sadaka sai to wannan sadaka da kai yaya sai ce wallahi Allah na yi sadaka ne kai ne kace ai sadaka ce a ƙarya kake ba kayi sadaka bane da ni kayi ne dan Allah kana yin sadaka wannan ya zo aikin kirki Allah ya tambaye shi ya ce ai a duniya ka yi kaza ce yi Allah din kai ne ce a kariya kake ba da ni kai kai ne dan a ce kai to shi sa Allah yake jarabtakar mu'minai jarabawa ta jihadi ita ce rana tsaka za a kada gangar jihadi ita gangar jihadi ba akan duntuba wani lokaci dum dum dum ana Allahu akbar Allahu akbar kamar kiran sallah in ka ji wannan a garin Madina to fa jihadi za ku akwai wani sahabi wanda ya yi sabon aure an ɗaura aure da da yamma ya tare da matarsa cikin dare Allah ya saukar da aya za a fita jihadi ya fito daga cikin kwarjanarsa ya baro amarya saboda ya ji an kaɗa wannan ana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ba hayya ala salat sahabbai da sun ji wannan akwai kira na gaggawa ke sai a fito a tawo shi ne manzon Allah zai fara sai manzon Allah ce jihadi kuma haka wannan bawan Allah bai koma gida ba ya ce sallama da amarya ne ba haka ya tsaya sai aka fice aka tafi a to jarumtaka ta ubangiji Allah ya jarumci sahabbai kuma sun ci nasara sun zama mutanen kirki Allah da nassin alƙur'ani ya ce mutanen kirki sun je yakin ba su sa talala iya ba ba a ji maganar banza tare wajen su ba ba a ga sun kawo cikas a cikin yakin ba sun ci wannan jarabawar kuma sun yi hakuri mu yanzu idan babu yaki kai tsaye ga hakuri mu yi hakuri to idan muka yi hakuri to Allah sai ce na buluwa akhbarakum wannan wannan bayanin labarin da daɗi ko ba daɗi in aka faɗi kamar wannan din hadisi na makaranta kai abu dan Allah ja'a ba dan Allah kai ba in ba dan Allah kai shi kenan Allah ya sani da ce wane a karanta a baka ce ka sani da hannun dama ka karanta ikra shi ta fuka kafa bai suka yau ma alaika hasi karanta ka karanta shi kenan ce go ce ka kamar farko duba wata so dinga duba duba bai zama yasta ba shi ke nan jiko jika na ruwa akbara ku innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirce wa Allah wa saddu an sabilillah suka toshe suka hana ga hanyar Allah ga kafirci ga hana ai musulunci kuma wa shaqur rasul kuma suka saba manzon Allah suka saba manzon Allah min ba da ma ta bayyana lamun huda bayan shari'a ta bayyana to shi kenan Allah sai ke cewa lai yanzu Allah shi a zucitu da Allah da komi ba ba sai mu ba amana sannan ayyukan su za su rubuce sun ma rubuce duk abin da suka yi na ayyukan kirki Allah ya lalata shi wannan musibar ta yi yawa ga kafirci ga hana mutane su musulunci ga kuma saba manzon Allah to me hikima ai in aka ce mutum kafiri a shi kenan amma sai Allah ya bayyana sun yi kafirci sun hana wato mutane su musulunci kuma sun saba manzon Allah to kowanne da matsayinsa kafirai ne asali kafirai ne asali kaga wannan kafirai ne dama na biyu aikinsu na biyu mummuna shi ne hana mutane su musulunci in za ka zo ka ce kai ma wani ka ba eh wani ya ya kauce wani ma ya kauce eh sama sai a je in kana da alaka da mutum da jin ko na abu sai a je a same ka ce to mun ga dan makwabcin ka wani ya zo ya kauce kai ma kar ka zama irinsa kar kai kaza kaza kaza kai ma wani kanka je ba in ka je wurin nan ba ka bar addinin iyaye da kakanni ka bar abin da ka gada iyaye da kakanni kada ne addu'a ta bin Allah ke to shaqu rasul manzon Allah a matsayinsa na annabi Muhammadu Quraishawa ɗansu wato ɗan jininsu zai gaya musu abu ya ce tun da ku kafirai ne kuna hana a musulunci to ga wata hanya wacce in kun bi za ku buga misali sai kuma ku yi imani da ni sai ce ba mai da wannan ba ba mai da ba kun gane kafirai ne suna hana a musulunci kuma suna saba manzon Allah ta hanyar shi fasinan shafiyarsa sun san mutumin kirki ne sai gaya musu kaza sai su saba masa a wannan to sai malamai ana suka ce ayoyi na guda biyu mujahidin da masu haƙuri jihadi haƙuri yake tabbatar da shi haƙuri shi ma zaman kansa yake da ce akwai hadisi wanda mazala ke cewa kadal halimu an yakuna nabiya kadal halimu an yakuna eh nabiya sauran irin mai haƙuri ya zama annabi bai zama din ba amma in dai mai haƙuri ne zai zama annabi amma bai zama ba sauran irin zai zama babu annabi ba ne manzon Allah amma ta mubalaga ne bai zama din ba kamar yadda yake to kadar kufur an yakuna kadar kufur an yakuna kufran ko fakaru kai kadar fakaru an yakuna kufran kadar fakaru an yakuna eh kufran kaga talauci zai iya zama kafirci a wannan zama amma ta mubalaga ne sai kuma yake cewa kai law kana sabru rajulan la kana rajulan salihan da a ce hakuri mutum ne kai da an ga mutumin kirki da an ga wani babban mutum innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai Allah yana saka masu hakuri ladan su babu kirgawa da gare hisab ba accountability ba kirgawa to kaga jihadi na da alaka da hakuri shi yasa Allah ya hada su sannan kafirci da toshe mutane akan hanyar Allah da saba manzon Allah to wannan yana sa aiki ya rubuje to anan sai mu dauki na karshen shakku rasul saba manzon Allah musulmi suna yi shaƙon rasu saba wa annabi manzon Allah saba masa shi ne ga abin da ya ci ga abin da ya yi hanyoyin nan guda uku ka ce ba zan yi ba annabi ya ce kaza ka ce na ji da kunne amma aiki ba zan yi ba saba manzon Allah ne to nan anan shi in ka saba wa Allah ba za ka cuci Allah da komi ba kuma za mu za mu gani a hadisin kudusi manzo Allah ya ce ya ibadi innakum lan taqduru turri fa tadurruni ya ku bayina ba za ku taba cutar da ni ba balle haka cuce ni in ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah ka zama kafiri ba za ka cuci Allah da komi ba ba ruwan Allah kai ka cuci kanka to ka gani wannan sai nan za mu ga cewa wannan aya malamai suka ce ta sauka ne akan dangin kafirai guda biyu kafiran farko su ne su ba ta lokacin da suka to za su zo yakin badar sun yanka rakuma rakuma rakuma da aka taho da kayan aiki ga raguma ga ruwa ga abinci ga yawa aka danno an taho to a hanya sai aka samu manya daga cikinsu masu raguma da yawa suna ciyarwa akwai irin su abu jahal akwai irin su sahal akwai irin su mikbas da sauransu sun kai wajen mutum bakwai wannan ya yanka abu jahal ya yanka rakumi goma farkon tafiya zango na farko abba shi ma ya yanka guda tara mikbas ya yanka guda goma sahal ya yanka guda tara haka dai har suka zo wajen inda yakin badar ya faru to shine Allah yake faɗin wannan wanda suka kasance suka toshe hanyar Allah suka saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana shine manzon Allah din lan yadurru Allah shay'a wannan ba za su cuci Allah da kauri ba sai ce wa sabihu wa ta'ama aikin su na ciyarwa da suka yi idan kayan karagumi goma kayan karagumi tara kayan kara kaza kaza kun shayar da ruwa a yara ku za ku je banna ne sadaka aikin ku ya rubuce zai da amfani wannan bangare kenan bangaren kuma aka ce a'a ta sauka ne duk da ɗaya ne ta sauka ne akan banin da zai da banin kuraiya banin da zai kabilu ne gefen garin makka garin ne na yahudawa da nasara suka kafa garuruwansu to sun suke taimakon ƙurayshawa suke ba su kayan aiki kamar abin da ya shafi tattalin arziki kamar su ba su kuɗi ko su ba su ruwa ko su ba su wani abinci domin mai ƙara ƙarfi domin su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a ƙarshe da Allah ya gano munafincinsu sai Allah ya bayyana wa mu'minai munafincin banu Quraiza da banu Nadir aka zo aka yaƙe su manzo Allah ya faɗa inna inna idza nazalna abinan abinan sa'a ba mun gari in muka in muka ai muka sakko muka ce filin garin mutane to lallai fa sa'a ba mun gari lallai wannan safiya ta nuna ga wanda ainihin wato muka je garin su daga cikin wannan ana magana bari kurai da ne inna idza nazalna bi sa'ati qaumin fata a tabarun mun gari lallai idan muka sauka da fahati kaume filin garin mutane fata a tabarun mun gari wannan safiya ta munana to su bunu kurai da zabun nan aka yake su wancan kurai ta ba su taimake su akan wannan taimakon da suke musu babu kafa'a shine Allah yake faɗi cewa Allah ya rubuta aikin su to ala ayi halin yan uwa abin da zamu dauka a wannan aya duk abin da kai an ƙara nanatawa kenan duk abin da mutum zai yi a mahallinsa in kai aiki ba a ma'allinka ba Allah ba ruwan shi da aikin da zaka da kirki in dai asali in kai ba musulmi ba ne to Allah ba ruwan shi da wannan aikin naka in kuma kai musulmi ne kai aikin kirki ba a mahallinsa ba to nan ma ba ruwan Allah da aikin ka Allah ta mu dace na lokaci yayi ko to
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam mutum ne yake bin wani bashi shi kuma wanda ake bi bashin ba zai iya biya ba ya halatta idan za a fita zakka a bashi a bashi shi wanda ake bin bashin kuma in an ba shi a ce ya kawo wannan abin da aka bashi zakka din kamar ya zanto an tashi
dabara da yawa take karamin da tambaya
mutum ne ake bin shi bashi na'am
shi kuma ba zai iya biyan wannan bashin ba ya halatta idan za a aka mutum ne ake bin shi bashi ko bashi ake bin sa shi kuma ba zai iya biyan wannan bashi ba gashi ana bin shi bashi amma zai iya biyan bashi ba to ci gaba ya halatta idan aka tashi ba da zakka a bashi sannan kuma a ashi wannan abin da aka ba shi ya zanto kamar an yi farka a bai halatta bai halatta ba wato ita ita ci ba da shi ita zakka ita zakka kai tsaye ana ana yin ta ne a muhallinta ana yin ta ne hurriya ce mutlak zakka ba a dabaru wajen ɗauke zakka a ba da a ba wani domin ya biya wani in ka ba in dai ka cancanta a baka zakka a baka zakka kawai in ka dauki bayarwa ka ci cancanci sharuɗa a baka zakka a baka zakka amma ba za ka yi amfani da ba da zakka ko ana bin ka bashi ka juya wannan ya koma wannan abin da aka baka ka biya bashi ba amma mai idan an baka a wani a wata fuska din kenan idan aka baka zakka misali sai kai amfani da wannan kuɗi da aka baka na zaka ya zama naka ne ko gero ne aka baka naka ne to nan gefe kuma ana bin ka bashi a to wannan kayan naka ne yayi amma idan aka lankwasa shi da cewa a matsayin zakar za a bada ta wani mai halitta amma idan ya zama naka kayan ka ne an baka an baka kyau an baka shi an ɗauka an baka kai talaka ne an baka zakka ko kuɗi ko wani abu yanzu ya zama naka ka ga dama ainihin wato ka ɗauki wannan abu kai abin da kake so shi amma kai ku da aka baka zakka ai shawarar da yasa aka baka zakka dalilin yana nan talauci ne ko maskana ne talauci ne fakiri ne ko miskini ne to shi sa aka baka to saboda wannan zai iya zama in ya danganta ga yadda ya ansa ko kuma ba zai halatta ya haka ne Allahu a'lam to nan karanta za a yi wannan an kawo mana ne kuma ne takarda ce ta donation letter for construction of mako to wannan kamar karamin gudunmawa ne ake nema ko cewa da ya takardar muslim ko muslim association of nigeria rumi local government chapter to kaga ko mu ne na nan wanda suke yan waye service a nan karamin hukumar rumi suka rubuto da wannan takarda domin shi suke nema na gina masallaci ko eh sabon losu sabon losu su to ai ba sai an karanta ba ko da wanda yake da da niyya to ga ga dai yan kwamitin masallacin da nan suna wanda ka samu wa waye wanda za a duk abin da ka samu ko kuɗi ko bulo ko siminti ga su sun rubuta eh wanda yake da abin da Allah ya hore masa to sai ya bayar ko ko ko ko abun murfi ko siminti duk abin da zai samu ko ruwa ma in ruwa za ka rice ni ka alƙawari ka ce ni zan ka kawo ruwa lokacin da waye ko kuma ka ɗauki masu gidan rana ka bayar Allah zai baka kyauta a cikin a cikin wannan wato kokarin taimakawa a cikin wannan wata yana da matuƙar muhimmanci yanzu ma apart from wannan wallahi akwai akwai marayu da suka je waje na kansu iyayen su suka je wallahi ya ce ka daga aljanna a ƙasa aljanna arha ƴaƴansu suka je iyayen suka je da yara wannan marayu shida wannan uku wannan uku ga iyayen mata ga kuma ƴaƴan da ke kaga aljanna kai tsaye Allah ya ce Allah ba mu abin da za mu to to su ma kaga ya dan uwa mu rika kokarin taimakawa irin wayannan abu da dai ake cewa da ne da akwai yadda dai kowa na cikin yanayi da ake ciki na wahalhalu na rayuwa wanda haka Allah ya kawo mana to mu rika kokarin kan kobo dan sisi mu rika taimakawa eh wannan kaga an yi nan an bar wannan shi ma shi kuma wancan da ake shi mafamalar suna nan duk wanda yake son bayan Allah nan ya taimaka musu ina da ina da hanyar sai zo sai a kai shi har gidan zai ga yaran da iyayen su mata Allah ya taimaka garin nan muna da rauni wajen wajen irin wannan taimakon muna da raunin gaske kwarai da gaske wallahi suna kamar da kokarin wato kokarin taimakawa junan yanzu nan nan ana gaya mun cewa a garin nan yanzu ba za a iya samun mutumin da zai iya taimako ko cikin azumin ramadanin nan ba ya ɗauko kaya wanda sun kai dubu goma a wajen buɗe baki a ce ga wani mai kuɗi ko wani alkajiri ko wani ɗan kasuwa ko wani manomi ko wani malami ko wani ɗan siyasa ko wani basaraki cikin da zai kuma ne a ce wanda zai iya fitowa a ce ya taimako a buɗe baki haka wanda ya kai dubu goma amma da nake ganin abin haka ne kuwa wallahi da ke yan ne ga kuma suke ba wallahi wannan ai ai matsala ce ba da dai an san yanayin garin namu dai kowa maganar Allah a lura kuma da yanayin ma mun lura ne amma wasu wallahi suna samu wallahi akwai da yawa wanda suna haƙoƙi eh mai rago ya kokari a kokari a taimaka a kokari a taimaka kwarai da Allah ta mu dace shi kuma wannan kuma da kuka turo mun karanta za mu abin da duk wanda yake da bukata in Allah ya yarda dai ga ga sunan ga sunan duk wanda an san su anan za mu ba da ni ma in Allah ya zan zan zan ba da nawa eh za mu za mu tantance mu amma kuma ku dauka da yawa zan ni ma da hakan da Allah ya karfa mana zan ba da insha Allah to Allah Allah ya sa malam yi ma addu'a da daren nan kila sai an samu dubu sama da haka ba Allah ya sa mu dace
Jama'a ɗaya kuma yana mun shago ne